والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضا الله عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا همة الشيخ احضري لنا لهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنصتوا رحمكم الله akwai tambaya نعم daga cikin yan uwa mazauna kasar saudiya sun- suna godiya sosai الحمد لله kuma kusan duk tafsirin da ake yi suna bibiya الحمد لله dan ne mamaki waɗansu ma sai kaga kamar a gabansa ake yi الله أكبر Da akwai wasu bayan allah mata haka suna da ƙungiya tasu نعم to shine suke cewa ana samun wasu daga cikin 'yan nan najeriya mata نعم wayanda yanayin tsa- yanayin hali na rayuwa yakan sa su bijire wa mazansu نعم su أشم nemi tafiya ƙasar saudiya daga nan نعم نعم ma'ana yanayin halin rayuwa na nan إيه to idan suka matsu gaskiya to sukan nemi izinin mazajen su kan za su tafi can harkar neman kuɗi na'am idan mazajen suka ƙi sai su bijire musu sai su tafi to idan suka je can kuma suka dan samu abin da suka samu wasu kuma sai su aiko da mazan su ma su kai su na'am to shi suke tambaya wai me hukuncin wannan bujirewa ta yi kyau a gaskiya bai kamata mata ka bujirewa mazansu ba Mm.
saboda su tafi neman abin duniya amma ya kamata su mazan su saurare su su tabbatar da matafiya da manufa idan dai ba barna za a je a yi ba su bar su su tafi su je su nema abin arziki gashin sun samu suna turo musu su ma suna samu amma a rayuwar da ake ciki a najeriya a yanzu mu dai a arewacin najeriya da ake mulki ba ma jin daɗin sa muke ake cikin wahala allah ya sani in mace ta bijire to in ba ta bijire ta tafi ta nema ba misali miji ya zaunar da ita shi bai da shi ita ba ta da shi suna kallon juna ƙarshen ta su yi wafati babu komai ba abinci ba lafiya babu kaza ba kaza haka muke zaune a nan duk wanda ka gani a najeriya na yanzu ka gan shi da dan farcen susa ka gan shi a suturce to wannan wani abu ne daga rufin asiri daga allah amma ba tsari ba ne na hukumance na cewa dan adam a duk- da akwai shi ma ba ma san da mu ba ma subhanallah to ka gani dole a ta samun abubuwa wanda bai halatta ba bai dace ba a shari'a amma allalura tutubihul mahzurat ya kamata mazaje su saurare su saurari mata a lallaba a jiya za a yi a nemi mafita bai kamata mace ta tawaye ta bar ƙasa ta tafi har saudiya ba ta mijinta ba tare da yardarsa ba ko bai kamata ba ta tafi ba ma ba ma tsari namijin sai ya tafi ya je bai samu bai dawo don bai da jari amma ita mace ko a fikiwa an ce tana da jari ko mace tana da nata sul'a tana da abin da za ta siyar ta samu kuɗi kaga sabon Allah kenan Mm, to in mace ta tafi ko mai kame kanta da za ta yi ko ma mai za ta je ta yi babu kwanciyar hankali ga miji saboda Allah ai ba nutsuwa bai kamata mace ta ce ta bijirewa miji ba to amma kuma in ana duba ta bakin iyayenmu in an ciza a busa dole in aka ciji mutum a dan busa ya sha iska wannan rayuwar da muke ciki idan ba Allah ya canja mana ba kuma dama baya wanzar da bala'i baya wanzar da musiba yau go yau da gobe ne sai dai kawai muna fata Allah ya kawo mana canji mai alkhairi kuma yadda 'yan uwa da yawa namu 'yan najeriya sun rayu a cikin wannan yanayi na bala'i waɗansu sun tafi a cikin wannan bala'i dubbai sun mutu cikin wannan bakin cikin najeriya da wahalar da ake ciki to allah muke roƙo mu muna ciki allah ka samu ga ƙarshen abu kuma mu fita daga cikin musiba mu ji daɗi kowa ya fanta ma a daina ma matan masu daina mijinki na da komai ina za ki je wallahi haramin ki ba ɗakin ki ba da haka sai maza su yi haƙuri kuma su dinga rashin sauraron matan a lallaba su ne yake janyo su bijire ta je ta samu mm, ejen ya mata ƙoƙari kawai a biya bashi in ta samu ta tafi me za ta je ta yi Mm? amma da yake mu mazajen mu daƙiƙai ne sokaye ne ya za ka bar matarka har ta yi fushi ko a cikin ɗakin ka ne ba gida har ta yi fushi ta kai ta bar ƙasa ta bijire maka kai kuma kana ina duk namijin da matarsa ta bijire min wawa ne lallaba ta ba komai ina zuwa dan saurara muna ai ta salati ga annabi ki dan saurara komai ya kusa yin daidai ko ai zance mai daɗi ita mace magana mai daɗi ma aka yi mata aka kula da ita sai kaga ta warke amma babu ci babu sha babu jin daɗi babu kuma magana mai daɗi ba mu'amala mai daɗi ƙarshen ta wani mamajin talauci ya ishe shi dinga zagin matarsa wani mata kai da bugu ba shinkafa ba doya ba gari ba ba ba awara ba ɗan tsami babu yayi yawa ba mafita in ma kin tafi wani wajen ne mai bayarwa sai ya bayar saboda haka gara a lallaba a zauna lafiya abin tausayi na abin da za ka ga an yi sai ka ga abin nan kawai ina jan hankalinsu suna jin mu da Allah wacce ta san ta tafi ba izinin mijinta ta bore to ta yi kokari ta dawo a daidaita in Allah ya so Allah ya kusa jika mu Najeriya ya kusa gyaruwa don muna addu'a Allah ya gyara mana kasan mu Allah kuma ya wadata ya wadata mu amma abinda Allah ya wadata Najeriya da shi Allah ya san 'yan Najeriya suna cikin wahala Allah bai ba za mu ce wani ba Allah dai bai ba mu ikon cin arzikin ba to Allah ka ba mu arzikin mu ka haɗa mu da shi mu ci shi kowane ɗan Najeriya ya samu watayawa kana da mata ba kana da jin daɗi ba to ba kuɗi kamar ango ne wani ya yi ango bai da kuɗi ango ba kuɗi an yi bikin da ƙyar an zo an zauna an fara rigimar shinkafa isa na ce to ko a aure an gwaye uku ne akwai anguru akwai angu akwai akwai angogu akwai angurzu akwai ango saboda haka muna fata Allah ya mai da mu an gwaye kuma ya kawo buɗe yan uwanmu da suke can ƙasa mai tsarki da ko a ina suke mutanen Najeriya fa maza da mata an ba zama fa wasu kana kallon talaucin nan shi yake korarsu to wasu karkashe su ake kisa ya yi yawa za ka samu mace ana nuno su ana hira da ita a tv ba sauran kowa da ta sani nata an kashe ba iyayen ba mijin ba 'ya'yan ba kowa kishiyarta ma babu an kashe ta ba kowa ita ce ta haura ta katanga ta gudu a najeriya a garuruwa haka ake da Allah mutum ina me ba zai shirya ya wannan ko da Allah ya bamu nutsuwa ana zaune don abin da za a ci da rigima lallaba juna mu yi haƙuri duk uzuri ne shi ko uzuri baya dawama lalura ce kanka ne ya fara ciwo ka yi haƙuri shafa na don ita salati ga annabi da an jima ba sai ya kauce ba to matsalar da ake ciki kenan kuma zuciya ce ba ta da ƙashi ta ce take ya mata yan su kuma mata ga tausayi mata ga imani mata ga kuma rauni shi ko namiji ga ƙarfin zuciya ga rashin tausayi wani kuma ga wauta ka haifi ya'ya biyar shida bakwai ka yi tafiyar ka kabarta da shi ba za ta taɓa yadda ba za ta taɓa haƙura ɗanta bai ce ba ita damuwa take tsarin mata sai Allah iyayenmu da suka gabata da waɗanda suke matanmu muke tare da su kai hata 'yan mata ƙanana da suke tasowa kawai tsakaninmu da mata kawai mu a ƙasar nan sai addu'a Allah ya ƙara musu imani da taimako amma in ba haka ba mutum ne zai haifi ya tara goma ba ruwansa da abin da kowane ɗaya zai ci ba can nan ce take sanin yadda za ta yi ta ci wallahi da maza ne suke da hidimar yaya na gaya maka kaji na rantse a ce namiji na da farji zai je a je a izina da shi a bashi kuɗi sai ya fi sai maza sun fi kowa ɓanna amma matan nan suna kame suna tsoron allah ba sa saboda haka ya kamata mazajen su tausaya musu duk wani matarsa ta yi wani ta bar kasa ta tafi wallahi Allah wata ransa ka lallaba ta mana da me za ta ji Allah dai ya warware mana matsala an ana tattauna matsalar da ake ciki a faradu namu ɗai ɗai ɗai ɗai a ce mai ake ciki mai ake ciki za ka ji ba daɗi ba daɗi kawai dai mafakanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi sai wasallam sai mu ta addu'a ko mu ba mu ce wani ne da laifi ba wani ne kaza a mu mu nan Allah muka sani kuma shi muke nema kawai amma da wani mai wani abu Allah ya san shi amma mu dai Allah muke so ya warware mana amin mata su samu su zama su gidajen mazajen su Allah ya akwai ban tausayi Allah rama shi duk ka gano su wallahi suna nan a Saudiya sosai
ce wata ma na ce in kina ta in mijinta ya samu kuɗi tana so ta dawo hankalinta ya komo gida ga ta can kuma tana aikato ba a ba ta kuɗin ba ce to yadda suka yi zai ki fita an fara kame ki tsaya ko a kama da ke aka kama ta aka kai su sijin kwana uku aka kwaso su aka dawo da su gida ta zo tana min godiya na ce "Ai, haka ake yi a saudiya baladiya na tahowa ana gudu sai ki zo ki tsaya kawai sai a kama ta sijin sijin nan ko duk tanajin ki kin kin dan rike yaje kanki kawai sijin sijin Kano Kano
daga ya lafiya
Allah ka Allah kai mana budi
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على الأرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرير Eh, suratu daha wannan sura wato ainihin aya ɗari ce da talatin da biyar ko kuma aya ɗari ce da arba'in da biyu kuma ayan nan wannan sura an saukar da ita a maka ne sannan kuma ita an ambace ta da suratu daha surar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya tafi cewa ce ɗaha suna ne na ma'aiki an ambace ta ɗaha kuma ta sauka ne gabanin musuluncin sai da na umaru don wannan sura karanta ta shi ya janyo sanadin sababin musulunta sai da na umar suratu ɗaha ta sauka ana duba ta ana, ana karantawa ana abin to yar uwarsa kamar yadda kowa ya sani da ita da mijinta su muminai ne sai na umar kuma sannan bai shiga addini ba sai suka sun samu wasu daga ayoyin suratu ɗaha suna duba sai ya je gidan shi ne yana zuwa sai suka ɓoye sai suka cece me kuke ɓoyewa ku bani in gani ya tsorata su suka yi bashi har mijin ya ɗauko zai ce ba shi sai ‘yar uwarsa ta karbe ta ce a'a wannan abin da yake ciki ba a taba shi sai da tsarki kai kuma baka musulunta ba rigima a nan ta ta faru aka hana shi ganin nan ya fito cikin damuwa wannan damuwa da sai na umar ya yi hadda akwai abin da za a ce ba zai taba ba bai da tsarki to shine Allah ya sa wannan abin shine sanadin ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi addinin musulunci sa ka tabbatar ta sauka ne gabanin wato musuluntarsa sannan wannan sura ta tare abubuwa daban-daban na mawdu'an abin da ta yi magana a kai da farko dai akwai ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama da haddade mukamansa da matsayinsa da a gurin Allah da kuma irin girmamawa da jin ƙayin Allah da yake masa yake wa rayuwar manzon Allah sannan a cikin suratu daha akwai kisa annabi Musa da munajatinsa da Allah da kuma wato ainihin tajallin Allah da ya haɗu sina a cikin suratu ɗaha akwai tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annabin Allah ne manzon Allah ne babu komai a kanka sai dai isar da saƙo sannan a cikin suratu ɗaha akwai zakarar da bayi da alkiyama da ƙaryata masu ƙarya- masu ƙaryata alkiyama ba za ta zo ba to a cikin suratu ɗaha akwai mawdu'i da Allah ya yi magana tabbatar da alkiyama kuma aka ƙaryata masu yankarin alkiyama sannan akwai kisa ta annabi adamu a cikin wannan sura mai girma kuma akwai nosarwa ta Allah da yawa 'ya'yan annabi adamu da su kula da shaidan maƙiyinsu ne maƙiyin iyayensu ne duk wani sharri da wani abin da zai janyo da na sani ko ya janyo wa mutum shiga garari in dai kai dan adam ne to shaidan yana nan yana fakon kai yana so ya tura ka a kansa Allah ya zakarar da mu da yawa a ciki saboda haka cewa Allah ya yi jin kai ya girmama manzon Allah ya wato hutar da shi ya tabbatar masa da aikensa isarwa kawai kada ya damu to duk ya tabbata a cikin suratu daha Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daha to shi wannan rantsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da wannan harufa munkada'ai za ka ga an rubuta maka ɗaha a haɗe amma akwai madda tsakanin ɗa'i sannan haɗin nan a gabansa akwai madda saboda haka wannan zai karanta da sunan ɗaha ɗin nan sai ya ce ɗaha ko ka ce ɗaha sannan wasu sun tabbatar da cewa ɗa'a suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'arin kubo su a rufe sun ce kuma sunan nan da na sunan Allah ne wasu kuma suka ce sunan manzon Allah ne kuma sunan Allah ne suka yi shiyare irin sunayen nan da Allah yake yin shiyarin da manzon Allah waɗanda suke cikin asma'ul husna kuma suke cikin asma'ul nabi kamar alhaƙo almatinu almubinu alƙawiyu allah dai haƙo annabi haƙo allah ne mubinu annabi muhammadu mubinu allah ne ƙawiyu annabi muhammadu ƙawiyu allah matinu annabi muhammadu matinu allah nuru annabi muhammadu nuru to wasu daga arafan allah sun ce ɗaha sunan manzo allah ne ɗaha sunan allah ne don haka allah ne ɗaha annabi muhammadu ne ɗaha kuma ma'ana ta ɗaha yadda abin da yake ciki shine ɗa'in nan da wato full stop yana ɗaukar ma'anarsa ha'in nan yana ɗaukar ma'anarsa ɗaha ɗahiru haɗin nan shi sa za ka ga a gaban ɗa aka ce maka da madda la yi ƙurau illa bil maddi in ka ce ɗa to ɗahiru annabi muhammadu haɗin nan kuma hadi saboda haka shi ɗa ɗahirul ƙulubi ne ɗahirul halki sannan kuma hadil ibadi ne to shine abinda wato ainihin ɗaha take nufi dai a takaicen takaicewa babban suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala kuma wasu ma suna ganin cewa shi ɗaha ɗin nan fi'ili ne ma na amari ɗa saboda haka haɗin nan na haɓu sakatin ne amma asalin sunan ɗa Allah ne ya ce da shi ɗa al'arda wato barik taka ƙasa ya muhammadu ta yi ɗa taka ƙasa ta washin ta taka ta ta yi albarka da annabi bai taka ƙasa ba da ƙasa ba ta yi albarka ba da Allah ya san zai sa annabi ya zo da shi ya ɗora shi a kan ƙasa tun kafin zuwansu sai ya cika ƙarƙashinta da albarka da ni'ima a yi shuka ta- a ci abinci a samu kwanciyar han- duk albarkar takawan manzon Allah to ala ayi halin dai ba Allah ya yi rantsuwa kuma Allahu a'lamu bi muradihi dai Allah shi ya san abin da yake nufi da da'a nan Allah ya ce dalilin kuma saukar shi wannan wato farkon wannan sura ɗaha annabi alaihi salatu wassalam jin kan Allah da ya tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai guda biyu ne suka janyo saukar wannan ainihin aya annabi yana tashi yana yin ibada cikin dare baya hutawa dama annabi ba ruwansa hutunsa bautar Allah yana tashi ya yi nafila ya yi nafila ya yi nafila haka wawansa su kumbura manzala sallallahu alaihi wasallama ya kuma tashi ya yi nafila har dare ya zo ƙarshe har ma- ma'aiki ya haɗe da asibahi ba zancen zama ba kuma an annaba an yi asibahi annaba alaihi salatu wasalamu baya kwanciya zama yake ya ta ambatan allah ya ta zikirin allah har rana ta hudu haka manzan Allah yake to shi ne ƙawakofin aiki suka dinga kumbura ɗin nan to shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ba shi ne mun ji abin da suka yi da sai da aisha ba ta ce ka kwanta ka huta kai ne Allah yi wa kaza kai ne yi wa kaza duk wani abin da kake ji Allah ya riga ya amintar da kai in wani kuskure kake jin tsoro ba ka da kuskure amma dan ka nazu ya ce liya gafira laka Allahu ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhkhara baka taba kuskure ba amma dan a baka nutsuwa a da karfafa ka a tabbatar maka da matsayinka aka ce maka an ma gafarta in kayan in ma za ka yin kayan an gafarta kafin kayan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sai da Aisha ta ga mu gaya masa wannan me yace ai tun da an mun haka kuma ba na kwanta ba fala akunu abdan shakuran ba zai zama bawa mai godiya ba duk abin da zan tashi na yi godewa ne nake wa Allah abin da ya yi amma wani kaulin dalilin da Allah mm, saukar ainihin ɗa'a ma an zanna alaikar ƙur'ana da tashka wato shine yake ta sallolin nan karka gaji karka wahalar da kanka dalili na biyu shine wato shauki da tsananin san da kwaɗayin manzon Allah na ƙuraishawa da kafirai da yahudawa su shiga addinin Allah abin yana yawa annabi ya shiga cikin damuwa son bayan Allah su bi Allah kullum ma'aikin Allah yana cikin damuwa da kai kawo ya za a yi yana wahala yana ta- ta wahala da tunani da damuwa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wanda muka shirya mun shiryatar wanda ba mu shirya ba damuwarka ba za ta shiryatar da shi ba ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka daina damuwa ba mu saukan maka da Qur'ani ka yi kiran bayi ka yi musu gargadi domin ka je ka wahala ka matsanta wa zuciyarka sai wana ya bi sai wannan sun bi mm-mm. kai dai ka yi wa'azi ka kwantar da hankalinka ka kyale har ka tamuce to wannan shi ne shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da wannan sunan kuma ya ce ma an zanna alaikal qur'ana litashqa ya kai daha ba mu saukar da alqur'ani a gare ka ba domin ka samu wahala dan ka wahala ka wahala mm, ba mu saukar maka da qur'ani dan ka wahala ba saboda haka ka takaice salloli da tsayuwar dare to shine daga nan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ɗora manzon Allah akan tsarin yadda zai yi din nan ya yi rabin dare farkon da ya huta farkon dare ya tashi tsakiyar dare ya kuma hutawa ya tashi sudusi na ƙarshe ko wani sau an wasmin qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila shine ma yake cewa mafi soyuwar sallolin dare a gurin Allah ya ji mazala ya ce shine sallar annabi da ke bacci farkon dare ya farka tsakiyar rabin dare ya nafila ya nafila ya kuma kwantawa ya kuma yin bacci can sudusi karshen dare ya zo sai kuma ya kuma tashi ya kuma ci gaba da nafila ya ci gaba da nafila kuma har dare ya kare shi kenan an huta an yi ibada bayan duk sauka wannan Allah tabaraka ta'ala ya ainihin tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda zai ma'ana Allah ya umarce shi da sauƙaƙa wa kansa da kuma hutar da jikinsa ya ba jikinsa haƙi sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce ba mu saukan maka da alkur'ani domin ka zama kana wahala ba mun saukar da shi ne a gare ka wato illa tazkiratan face sai mun saukar da shi ne gare ka domin wa'azantarwa da za ka yi da alkur'ani liman ya sha ga wanda yake jin tsoron Allah shi alkur'ani saukarwa ne daga wannan da ya halicci sammai da ƙasai shi maɗaukaka shi ne Allah ya halicci da abin da yake cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya saukar maka da alkur'ani sannan shi Allah shi ne arrahmanu ubangiji mai rahama wato alal arshi istawa ya daidaita shi Allah mai rahama akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi daidaito irin nasa wanda shi ya san abin da yake nufi da daidaito amma idan aka zo a larabci aka ce al'arshi ana nufin gado gado ne na mulki na Allah gado ne Allah ya yi shi daga baya shi ne a al'arshi ake kiransa al'arshi gadon mulki ne na Allah to daidaito wannan gado yana wajen da Allah kaɗai shi ya san inda yake ya nisanta daga barin kaunu ba wanda ya san inda yake sai dai muka wurin shi ne Allah amma kowa ya imani akwai al'arshi akwai kursi akwai sammai akwai komai na Allah na halittarsa amma shi al'arshi shine sama da kursiyu shine sama da sammai Allah kaɗai ya san inda yake to don ka sani cewar Allah yana kula da komai nasa ya ce ya daidaita akan al'arshi daidaituwa sananniya ce in an ce istawa kamar a ce an daidaita an zauna haka al'arshi kuma sananne ne gadon mulki ne to wannan Allah da ya faɗi wannan ar-rahmanu alal arshi stawa to shine a maganar da malamai na ulama wa ahli sunnati suke shiryatar da mu a bisa ladabi da hadarar Allah idan abu ya zo da lafazi wanda zai gigitar sai a ce Allahu a'lam
shikenan
ko kuma a yi tawili a ce ƙudurar Allah ko iliminsa saboda ka fassara ta da kullu ma ja'a bi lafazin yuhimu malan yake fada ko kullu ma ja'a bi lafazin yuhimu awwalhu aw qul fihi rabbi a'lamu da abin da yazo da lamarin da zai gigita a hankali da tunani ima tawili kamar tawilin ar-rahman ubangiji Allah mai rahama istawa ya daidaita da iliminsa da ƙudurarsa da ikonsa da wahadaniyya alal arshi a bisa ainihin al'arshi daidaiton iko da daidaiton sani to idan aka ce haka Allah ai ya daidaita akan komai da komai sabanin yadda masu fassarawa suke yi ba tawili sai dai a ce wai Allah ya daidaita ya zauna to Allah ba a yi masa sufar ɗan adam ko sufar mahaluki shi haliku ne ba za a yi wa Allah sufar zama a gado ba ba za a yi wa Allah sufa wato ta ainihin kwanciya ko kishin gida ba wannan duk ba na sufa sufarsa ba ce sai dai kawai ka hutar da kanka ka ce Allah shi ya san yadda yake nufin daidaiton da ya yi in kuma za ka yi ƙoƙarin fassarawa shine sai kai tawilin cewar ubangiji ya daidaita da iliminsa na saninsa da ƙudurarsa akan komai da komai har akan al'arshi wannan shine magana amma masu cewa allah na kan al'arshi ya kan gado da masu cewa allah na saukowa kamar yadda yake mai kiran sallah yake saukowa daga mambari wannan duka abu ne mara kyau bai kamata a jingina allah da siffar da ba tasa ba magabatan da suka yi wannan fassarorin suka dawo suka jajjanye da samun haske aka ki kuma a janye don da yawa matsalolin da ake fuskanta da majinkirta magabata in sun yi kwamfala sun shige to wasu su sun gyaggyara amma wani ya zo daga baya kawai ya ce lalle sai ya yi wa mutane bayani sai ka yi wa Allah jiki sai kai wa Allah kafa da duwawu sai kai wa Allah hannun kishin gida yana kan al'arshi a kwance wannan kuskure ne idan ka ce haka kafin a yi al'arshin Allah a ina yake kuma Allah shi ya yi al'arshi in ka ɗauko hadisin girgije Allah na kan girgije to kafin girgijen Allah a kan mai yake shi ya girgijen kuma shi azaliyi ne abadiyi ne sau da haka rigima irin wannan a tafiyar da mutanen kirki a halin sunnati suka tafi a kai arrahmanu alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi da kudurarsa da iliminsa da kuma wahadaniyarsa amma ba da jiki ba ba a sibanta Allah da jiki mujassamawa ba sa cikin da'ira wannan shine abin da mutanen kirki suka tafi a kai wata rana imamu malik wani ya shigo ana masallaci yawa imamu maliku tambaya tambayar da yi masa ya ce wai wani irin daidaito ne al'istiwa na allah akan al'arshi imamu yi mana bayani istiwa'in allah akan al'arshi daidaiton allah akan al'arshi mai imamu malik ya ce ya ce al'istiwa'u ma'alumun daidaito dai kowa ya sani me daidaito ice amma walkaifu majhulun a wani maruwa an ce imam malik ce walkaifiyatu majhulatun kaifiyar na allah yayi a al'arshi ba a san shi ba majhuli ne amma wal imanu bihi wajibun kai imani allah ya daidaita a al'arshi wajibi ne duk mumini dole yarda don allah shi ya faɗa amma daidaiton kaifiyar ya yake ba a sani ba wannan ya dace da shi ne allah shi ya san yadda ya yi shi ya san yadda yake nufi amma imani akan cewar allah ya yi istiwa'i a al'arshi ana ji wajibi ne sannan wasu alu anu imam mali ya ce bid'atu tambaya ma yaya Allah ya daidaito ya aka yi ya aka yi tambaya ma da binkicen wannan imam mali ya ce bid'a ne sai ce kai ku fitar min da mai tambayar nan ukhruju wa afiduhu anni ya gama tambaya an baka amsa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun ukhrujuhu wa afiduhu anni ku yi gaba da shi kuna mai tambayar ya kawo fitina ba abin kitawa abubuwan Allah wannan ka fahimta ka tsaya a nan wata rana wani ba sun tambayi shehu ba akan sahayi a maka za a zo kawai abin da ake nema da kai wannan wajen kai tattaka kai tafiya an ka zo wajen milai na dan na hazarai ne ka jijjiga ka dan ya gudu wai me Allah yake nufi da wannan har da tsofaffi ga sanan shi shehu ya ce komai na Allah yana da hikima muminin kirki in ya gane hikima ya goda Allah in bai gane ba an ce yayi yayi kawai wajibi ne kuma haka shehu Ibrahim ya ce to saboda haka wannan yan uwa don kan mutum ya je ta sauraron rediyo ana sauraron waɗansu jawabai kana nan akan daidan ka wani ya zo ya je ka kusa tafiya lahira wani ya zo ya jefa ka cikin wani matsalar da ba za ka fita ba a ce ma Allah yana da jiki Allah yana da Allah yana da kaza Allah ya kaga wannan duk ba shi da kyau ka tsaya kawai yayin da magabata suka tsaya tun daga zamanin annabi zuwa sahabbai dan ba taba jin fassara daga annabi ba ya ce Allah na da jiki yana kan al'arshi a zaune ba a taba ji daga wani sahabi daga sahabban manzon Allah ba ba a taba ji daga wani tabi'i ba to aka samu daga baya wasu malamai suka zo suka ce su sun jikkantar da Allah to sai ka lalubo alaikum bil atiki sai mu koma wajen manzon Allah da sahabbai mu ga ya abin yake amma ka zo ka shiga hayaniya da haya gagar da ba naka ba harka ce ta Allah kawai abin da ake neman ka da kai imani an ce gairin maktubi alaihim wala balin amin inda za ka ce ne za ka zo ka shiga rigima fatiha kawai ka ce amin ka yi shiru ba za ka yi laifi ba ka imani in ba da ta fulatani ba bayan ce amin liman sai alwala za ta kare ya janyo wa fulatanin nan na kusa da shi don ya sa shi ya ci gaba da sallah istilafi ko shi bai sani ba sai ya ce a liman kira wudan ba ni kadai shi na shi amin din ba ni kadai shi na shi amin a wadda ka amin din nan kamar ya yi laifi ba uwan bawa Allah ka kara mana imani idan muka ce mu shi ne babban abin da yake a ƙidar namu na masu bin sufaye ko musamman mu tijjanawa dama mu kullum yan wallahu alamu ne ba ruwanmu saboda haka wannan shi ne wanda ya samu ka yalwata magana akan haka da yawa an samu ko ana samun shiriri toci tun bai karanta komai ba ka samu mutum ma an kace masa wane ina ka je kai karatun ma tafsirin da kake yi bai kawai babu ma malam ya gama boko ya samu takardar sakandare ko geography ya karanta ko kuma language english kuma ya zo ya kudo cikin addini to mun gode ya yi kokari ya karanta yana nazari yana ganewa amma kuma bai da karfin imanin ko ilimin da zai ce sai ya dora bayi akan wata matafiya da ba ita ba ce kawai abin da ya gane allah ya bar shi a kai ya ce amma ya ce zai wani bayani za a kutsa wa allah ko a kutsa abin da annabi ba shi ya nusa ba to wannan bai kamata ba wannan bid'a ne allah ka kiyaye mu saboda haka ubangiji allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi lardi abin da yake cikin sammai da ƙasai duka na Allah ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu na daga dukkanin halittun ubangiji wa ma ta tafara da abin da yake ƙarƙashin ƙasa tun daga saman farko har abin da ya kai ƙarshen ƙarshen ƙarshen ƙasa ta bakwai da abin da ya shiga nan duka wannan na Allah ne
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي idan ka bayyanar kuma bil kauli da fadin abin da kake fada kai bawa wato abin da kake fada wato na addu'a kake yi ko ko a wata magana ce kake yi kake bayyanar da ita ake ji to ubangiji ya alamu yana sanin sirra abin da yake a ɓoye wannan ma baka bayyana ba wa akfa da abin da yake mafi ɓuya duka ɗaya ne gurin Allah ya san su الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allahu Ubangiji Allah shine Ubangiji guda ɗaya la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta sai shi al'asma'ul husna sunaye a wanda suke kyawawa guda 99 nan wanda suka gangaro a hadisin nan na imam al-bukhari da muslim sun tabbata ga wanda muka karanta ran nan fatin daga huwallahu har zuwa asaburu waɗannan sunayen wato sun tabbata gare shi وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وزد على النار هدى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dama mun faɗa suratu ɗaha daga mawdu'an maganar ta akwai maganar annabi Musa shi ne Allah ya ce da an- da Allah annabi Muhammad shin ya rasulallahi zancen ko Musa ya zo maka dan Imrana Hmm, ina tam- ina ga- wannan na tahqiqi ne ma na ga zancen zamu baka eh izra naran yayin da annabi Musa ya gano wato haske na- mai kyalli faƙalar suna cikin tafiya a daji a hanyar madaina faƙalar ali sai ya ce da iyalan nan nasa wato an kusu ku zauna ku ɗan tsaya a nan inni anastu naran hakika ni na hango fa wuta lalli a tikun min habi kabasin ko na zo muku da ɗan wato kyasto na wuta ana sanyi sai- sai sai ku sa a sa yayi sai ku ji ɗumi au ajidu alan nari hudan ko kuma in samu shirya ta hanya inda za mu je domin sun bata a hanya ga duhu ga sanyi ga ba kowa annabi musa taho da matarsa daga madina yar gidan annabi shaibu da da yan yaransu da kuma hadimai hadimansu su hudu maza biyu mata biyu to shine sai ce ko na samu shari'a mana in na ta wajen kyallon hasken mutaccen kila na samu ko da wani mutum a can ya mana bayanin hanyar da za mu bi zuwa misra kenan to shine don a lokacin to abu na kaga da ai matarsa yake magana da ita yake magana wancan adama suna can baya amma magana da yake da ita da ita sai yake ce mata faɗalar da alihi sai ya ce da matar tasa in ku so to shi ne za ka ce ba a ce bai mata maganan mace ɗaya ba ko to a nan abinda annabi musa yake nufi da ita da su sauran yaran da suke tare da adaman ya yi musu jam'i ku zauna bai ce ki zauna bai ce ku zauna na'am alamma ta فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوي Na'am, yayin da annabi Musa ya je wajen wannan kyallon wuta da haske din nan da ya hango nudiya sai aka kira yin sai yana zuwa sai ya ga bishiya ce a gurin ta osiji ko kuma ta inabu ko inabi ne ko kuma ma aka ce bishiyar magarya ce sai ya je ga kyallon wuta na ashe wajen gindin wata bishiya ce ta magarya ga tana tana take haske din nan yana zuwa nudiya sai aka kiraye shi aka ce ya musa inni ana Allah ana rabbuka ni ne ubangijinka a nan ba fitila ba ce fahala na alaika cire takalmanka kai ladabi innaka bilwadil muqaddasi kai yanzu kana waje wanda yake abin tsarkakewa da tsarkin Allah duwan shine gindin dutsen duwa ka zo duwa waje ne cire takalmanka wato ka yi ladabi nan ne aka ce kaga daga cikin bambancin girman ma'aiki shi annabi da takalmansa ba ce ya cire ba na'am
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي wa ana ni ubangiji Allah na zabe ka daga cikin jama'unka na baka manzanci ka ji zuwa abin da ainihin ake yin wahayi wato zuwa gare ka wahayi daga gare ni zuwa gare ka
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري innani haƙiƙa ne ta kaga takidi ne haƙiƙa tabbas ni ana lahu ni ne ubangiji Allah la ilaha illa ana babu wani ubangiji wato face ni fabun ni ka bauta min ni kaɗai tal wa ƙimis salata ka tsaye da sallah lizikiri domin ambatona da za ka yi a cikin sallah إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعي Eh, alkiyama kuma ga bayanin nan hakika sa'a ta alkiyama mai zuwa ce a akadu ukhfiha ina kusanta ne ina boye ta ga mutane ba sa sani na boye ta ba wanda ya san ranar alkiyama sai dai kawai alamominta alamomin alkiyama dai Allah yake bayyanarwa suna ta karuwa suna daga haka suna haka suna haka suna har sun kai haka sai fus sai kiyama ta fashe ta zo kenan daga cikin alamomin alkiyama abubuwan da ake ciki kowa ya sani rana ce za ta zo litujza domin a saka wa kullu nafsin kowace rai bi ma ta tsada abin da ta aikata a rayuwarta na alhairi ko na sharri فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي yace wato ainihin man la yu'minu biha wannan da baya yin imani da ita irin su wato ainihin walidu irin su abu jahalu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fala ya suddannaka kada ya juyar da kai ana daga barin yin imani da alkiyama tsaya akan alkiyama wannan bai imani da ita ba wata ba hawahu ya bi son zuciyarsa fatar da ya halaka babu ruwanka da shi وما تلك بيمينك يا موسى Mm.
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ta ce to Allah ya ci gaba da zance da annabi Musa dama gashi ya masa wonin abin da da zan yi wa'ayi ka rike sannan kuma alkiyama ka tabbatar mai zuwa ce kowa ya aikata abin da ya za a yi masa taimako idan ka ɗauko lamirin nan na annabi ne ka bashi Musa kada kuma wanda ya ƙi yin imani da alkiyama ya bi son zuciyarsa ya halaka shine fir'auna da mutanensa kada su toshe ka ko su tsoratar da kai da ka ƙi yin imani kawai ka tafi akan imani da Allah da alkiyama sai Allah zai annabi Musa sai ya fara makyarkyata yana jin zancen Allah wanda kaga wannan zancen Allah ne ya gaya wa manzon Allah da abin da yake nufin maganar da ya amma ko shi annabi Musa bai san wani harafi aka yi ba kowane luga aka yi kowane yare ba ne Allah ya yi magana da shi shine Allah ya fassara maganar ya gaya wa manzon Allah صلى الله عليه وسلم idan annabi Musa da ya ji gurnanin Allah ya kama makyarkata to makyarkatan nan da ya kama shine Allah tabaraka ta'ala ya so ya kwantar da hankalinsa ya nutsar da shi ka san nutsarwar Allah irin wacce aka yi wa annabi Musa sallallahu alaihi wasallama ko a ji sautin sayyidina Abubakar to shi annabi Musa sai Allah ya ce a menene a hannun damanka da ya Musa ina dogara da sanda kaga an zo gurin da annabi Musa zai dan fara nutsuwa kuma zai fara zai zai yin magana kala sai Musa ya ce hiya asaya ya ubangiji Allah ita ce sandata atawakkau alaiha nake dogaro a kanta ina tashi ina tafiya sannan wa wa ushu biya ina karkado ganye da dan dan dan itace daga bishiya ala da ita ala ganami a bisa dabbobi da nake kiwo sai in karkado sai su ta ce wali ya fi hama ariba uhura akwai bukatu na amfani ma da nake yi wato a cikin wannan sandar wato bayan wannan yake gaya wa Allah kaga gasha ya samu bakin magana kaga ya nutsu yana karin bayani akan sandar tasa
قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى Allah ya ce jefar da wannan sandar ta hannun daman ka ya Musa sai ya bi umarni sai ya jefar da ita can yana fa- yana jefar da ita fa za iya hayyatun tasa sai ta zama ga kato muciji muciji gagarumi babba tana ta tana ta tana ta ta- tana tafiya tana ta busa ƙasa tana juyawa tana markaɗawa tana yana kallo ƙala
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى sai Allah ya ce to huza haka mata don goce wannan macijiyar tun da sandaka ce kaga an zo wani wani jarrabawar ko wala ta hakkar ka ji tsoro san ilu asira ta hal'ula da sannu za mu mayar maka da ita kamata da wato a siffarta ta farko
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ya ce kuma a ɗaya wato han- hannunka na dama ka sa shi a cikin wato hoton hammataka shi ne haka kai yi haka ka sa hannunka a gefen janabanka ya musa ta harju ka fitar da shi ta fito ka fitar da shi bai za a fara min gairu so in ba tare da muni ba farin ba na muni ba kana yin haka hannun daman da ka yadda sandar aka ce kama macijin ya kamo ya daga ya ajiye ya ce to sa hannun naka a nan Eh, ya sa shi a janibinsa hannun daman ya sa shi a hammatarsa ta hagu ya makale a cikin gefen haƙurƙurarsa ce to za ka ga ta fito fara amma farin ba mai muni ba sai ya fito da ita fara tas tana wal wal wal wal tana haske الله ba أكبر irin farin albaras ba hannun mai kuturta na albara zai bau ya fari ba irin wannan ba Allah ya ce to wannan wata alama ce wata aya ce kuma wata bayan ta macijiyar linuriyaka min ayatina al-kubra manya haka ne ya Musa domin maganan maka daga ayoyinmu wato da mu'jizozinmu wanda suke ba manya اذهب إلى فرعون إنه طغى tafi don mu tabbatar maka da kai annabin Allah ne mursalinmu ne shine aka gwada masa waɗannan abubuwa uku don ka nutsu ka tabbatar kai ɗan aikenmu ne tafi da izininmu saboda haka ya ce tafi halin kasancewa ka kana manzona ila fir'auna zuwa fir'auna wannan mai dagawa innahu haƙiƙa fir'auna ya yi ɗagawa ya ƙetare iyaka cikin kafirci amma yadda a shi ma Allah ne قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
Allah ya ce wato annabi Musa ya ce roƙi Allah tun da ya ce ya tafi ce abinda yake ya ce rabbi ya shirya hali sadari ka buɗa min ƙirji na in na je isar da saƙonka in zama ina samun madadin fatahin bayanin lamarin tauhidinka da wahadaniyarka ga makiyan gaya musu karin zo ina yin inda inda gane da gaskiyar abin faɗa in kasa faɗa in shahali sadari kenan sannan waya sirli amri ka sauƙaƙe min kuma lamarina cikin zuwa in isar in tafi ba wahala in je in isar duk abin da na je isarwa in na je ya iso in isa dai da saƙonka ko me zai faru ya faru wahalil uqdatan min lisani sannan ka kawar min daga kwance min in- in- ina da guraguran magana daga kan harshe na saboda nan musa yana magana ta irin tana gura-gura ne maganarsa haka ba wai yana ina ba ne ba a jin- mm, ba a a a a mm, ba haka ba ne sai dai maganarsa kama tana harɗewa ne da juna in yana magana sai wanda ya saba da shi sai kuma an saurara dalili a lokacin da ya ci garwashi harshensa ya ƙone to tun yana wannan yana gidan fir'auna yana yaro to shine wannan abin sai Allah ya bashi ya zama wani alama da wani asali a gare shi ba wata illa ba ce yana magana ka ba ce saurin magana mazan da wani sai fir'auna za ka kai wani Allah ka to irin haka magana annabi Musa take الله أكبر Mm, amma ta ta annabin mu daki daki sallallahu alaihi wasallam to wannan shine Allah shine annabi Musa ya san a wajen magana yana da ukuda kukullewa to shine shine yake cewa Allah ya ya warware masa wannan don lokacin da bokaye suka ce aka ce wannan yaron da yake gidan fir'auna ana ta karkashe 'yan maza ita kuma sai da hasiya ta hana ta hana a kashe shi tana son sa don ta ce da fir'auna mu bar shi mana zai iya yiwa mu rike shi ya zama ɗa a wajen mu tunda ba mu da ɗa ba sai haihuwa fir'auna bai haihuwa bai da ɗa ko ci masa an na tahiza waladan ko in zama ɗa gare mu sai fishi cike ɗa dai gare ki ni ba gare ni ba. wani can ɗan talakawa haka ya ce to shi ne ruwaya ta inganta na hadisi da Allah ya taimake shi ya bi ra'ayinta ya zama ɗa gare mu da sai Allah ya tserar da fir'auna daga halaka yadda ta yi imani da sai shi ma ya yi imani da labarinsa sai ya zama mai kyau amma wulaƙancin da ya ce da annabi musa ɗanki dai ba shi sa ake so a girmama bayan Allah kar ka ga wani ka wulaƙanta shi baka san wane ne ba ashe annabin Allah ne mursali ne an ce murƙe shi ya zama ɗan da shi kuma ya ce a'a ya zama ɗale gare ki wannan kalmar rashin ladabin da ya yi ta ta janyo ya kama rayuwarsa cikin azabar Allah ya fada ya zama na dindindin to wannan shine to sai suka ce abin da za a yi in ana so a- ina yin abubuwa tun yana jariri a gidan fir'auna yana abubuwa da za a ce wannan yaron ba yaro ba ne don yana ɗan zanin goyo idan asiya ta kawo shi wajen fir'auna ta matsa ya karbe shi in ko bacci yake yana dan irin abin nan na yaran nan idan fir'auna ya karbe shi sai kawai daga fuskar yaron ta juye ta zama kamar ta babba sai ya gaya ya bude ido ya harare shi ya kalli fir'auna can kuma in ya kalli fir'auna sai ya ga yaron nan ya ce shi ke ke karbi danki karbi danki sai fir'auna ya dinga damuwa da cewa wannan ko yaro ne ka rafa a yanka shi tun da wuri sai kirawo bokaye ka san boka sarkin ƙarya shi boka aka kirawo shi ya duba wannan yaron yaro ne kuwa ko da wata boka bai san komai ba makareci ne halakakke da ya duba shi bai sani ba sai ya dabara kai da aka ce ka zo ka bayyanar ka zo ka kawo ta dabara to shi kuma wanda ya ce zai bi boka wawa ne a gaban ka za a kulla karya a kulla shashanci kuma ka bi ka yadda ka ce haka ne ai kaga ka zama wawa kai fir'auna da ka kira wani ya duba ya ga yaro ne ko baba sai ya ce ya duba shi ya duba sai ya ce a je a kawo masa gawayi jajawar garwashi guda daya a kawo jan dabino kamar garwashin jan dabino mai kyau a kawo sai aka kawo aka dora a faranti sai boka ya ce to a miƙa wa yaron nan a bashi in ya ɗauki dabino bai ɗaukarwa shi ba da wata a yanka shi babban mutum ne idan ko ya je ya ɗauki garwashi yaro ne sarki sai a yi haƙuri shirman yara ne to da aka yi haka sai ko shi annabi musa babba ne kawai sai ya tafi da hannunsa na dama zai ɗauki dabino ba zai ɗau wuta ba sai allah ya turo jibrilu aka buge hannun sai ya ɗau wutar sai iska san yaro da ya ɗauka sai baka yana ɗauka sai ya kai bakinsa sai ya dinga tsalle-tsalle ya kaci yaro sai bokan ya ce yaro ne a cire ma a cire ma to wannan kone wanda ya a harshen shine har ya girma in yana magana sai dan in ya ɗauki dabina za a yanka shi shi kuma lamarin Allah sai ya cika amma shi Musa dan kamalan hankali na nubuwa tun yana yaro dabinan zai ɗauka to jibrilu da ya buge hannunsa sai ne ya ɗauki wato ainihin garwashi to shine wannan ne yake wa ajira uqdatan Allah ka warware kulle kulle da inginan magana da gauraye gauraye wato ainihin daga ainihin baki daga harshe na yace domin su fahimci fir'auna da shi da jama'a su fahimci abin da wato ainihin zan faɗa sannan ka sai to wannan daga kala rabbi shirali sadari wa sirri amri wa halil uqdatan min lisani yabqahu qawli fa'idar ta babba ce za mu zo za a ji ta waj'alni waziran ka sanya min waziri kuma daga cikin ahli daga cikin jama'a ta ahlina Allah ahlin nan nawa ma haruna nake so haruna akhi haruna dan uwana ka san ko a gida a yan uwa akwai naka jajiya ko a dangi kaga dangi din naka ko to a naka a dangin akwai a naka ma da naka Eh, haruna yana da alaƙa mai kyau da shi Allahu akbar yana da hulɗa mai daɗi don haka da ya ce a samu ɗan uwa a ɗan mataimaki a yan uwana a dangina sai ya ce Allah haruna ko ahi ɗan uwana saboda shi ne babban amininsa wannan yake kuma hulɗa da shi da kyau yake kyautata masa saboda haka wannan sai ta janyo ya nema a bashi annabta alhamdulillah alhamdulillah Masha Allah.